والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يو لهج ko 28 ga watan hudu kuma na ga watan arabiya yau sha tara ga watan shawwal na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar ko za mu yi wannan zama na biyu na wannan murya ta fitiyanil islami ta ƙasa wadda take ƙarƙashin maulanmu Sheikh Muhammadu Arabi ibn Shehu Abul Fatahi yadda Allah ta tabbata gare su su biyu da sauranmu gaba ɗaya muna ci gaba da karanta wannan littafi a na yaqutatul farida domin ya kamata mu rika fitowa da littattafan nan namu muna karanta su ana ji saboda maganganun da ake faɗa na ƙarya na ƙazafi da jahilci waɗanda babu a danganta ga ɗariƙar kanta ko ga masu yin ɗariƙar ko ga shugaban ɗariƙar shehu tijjani ko almajiransa yana da kyau mutane su ji shin waɗannan maganganun haka suke ina aka samo su ko kuma ba a fahimta ba ne to shine za mu fara karantawa a wannan baiti yana cewa huwal barzakhul a'la wa usfil wasa'ili wa yanbu rahmatin wa baharul haqiqat shi shauti jani Allah shi yadda da shi na farko dai shi jikan manzan Allah ne sharifi jikan manzan Allah ga yadda aka yi ya zamo jikan manzan Allah shi shehu ahmadu ibnu muhammadu attijani sunan shi ahmadu sunan mahaifin shi muhammadu shi shehu tijjani sunan mahaifin shi Muhammadu shi wannan Muhammadu ana kiran shi dan sayyidina Umar amma ba Umar ne baban shi ba wata mahaifin Shehu Tijani kenan dalilin da yasa ake kiran shi dan sayyidina Umar wata mutum ne mai tsananin riko da addini wanda ɗabi'arsa ta yi daidai da Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, duk mai saɓon Allah yana tsoron haɗuwa da Sayyidina Umar. Shaiɗan ma in ya biyo hanya ya ga Sayyidina Umar to canza hanya yake yi. Da haka manzan Allah yana mai kirari, yana cewa ya ma a zaharar lahu bihiddina. وأذ به الإسلام ومن إذا رآه الشيطان سالكا فجا سلك فجا غير فجه wannan kirarin da annabi yake yi wa sayyidina Umar kenan wanda Allah ya bayyanar da addini da shi ya girmama addinin musulunci da shi wanda in shedan ya biyo hanya in ya Umar ya biyo hanya ya canza duk wani mahaluki yana tsoron sayyidina Umar har da mala'ika karama ce wanda Allah ya bashi ruwa suna tsoron sayyidina Umar wuta tana tsoron sayyidina Umar idan mun zo wurin bayanin sayyidina Umar zamu yi wannan bayanin to haka wannan Muhammad yake uban Shehu Tijjani duk wani mai saban Allah yana tsoron haduwa da shi saboda rikon shi da ibada mai tsoron Allah ne malami ne to wannan mutum shi ya haifi Shehu Tijjani saboda haka Shehu Tijjani ya hito gidan manyan mutane ne masu asali masu addini masu riko da addini masu tsoron Allah masu tausayin bayan Allah nan gidan shautija ne ya fito gidan ilimi shi kuma wannan Muhammadu dan Umaru din sunan uban shi Muhtar shi Muhtaru sunan uban shi Ahmadu shi Muhammadu a shi Ahmadu din nan sunan uban shi Muhammadu shi ne wanda ya fara zuwa aini malin su ba ainihinsu ba mutanen aini mali ba ne da ya ce tijani mazawiyin su ba mutanen aini mali ba ne dalilin da yasa ake kiran su aini malin shi wannan muhammadin da ya zo ya sauka wannan wuri a aini malin ƙasar algeria ne a shi ne wanda ya taso dalilin da suka baro ƙasan makka da madina saboda faɗa wanda aka yi bayan wafatin manzan Allah aka yi ta kashe jikokin manzan Allah shi ne suka tarwatse suka watsu a duniya to shi wannan shi ne wanda ya fara zuwa aini malin ya auri 'yan garin aka haifi shehu tijjanin wurin shi yasa aka yi musu laƙabi da wannan suna amma su larabawa ne ‘ya'yan annabi ibrahim ‘ya'yan annabi isma'il har zuwa ga sayyidina muhammadu sallallahu alaihi wasallam da annabi yake cewa inna allaha iktara min waladi ibrahima isma'il wa katara min waladi isma'ila bani kinana wa katara min bani kinana bani hashim a quraishan wa katara min quraishin bani hashim summa dafani min bani hashim fa ana khiyar min khiyar min khiyar shau tijani balarabe ne ba ibrahimiye ba isma'ili bani kinana a kuma ba hashime kuma ba ƙuraishe amma ga dalilin zuwan su aini malik shi wannan muhammadu wanda su ne suka fara zuwa aini malik ɗan salim ne shi kuma salim ɗan abul'idi ne shi abul'idi ɗan Ahmadul Alawi ne, Ahmadul Alawi. Shi Ahmadul Alawi ɗan shi ma Ahmadu ne, shi Ahmadu ɗinnan ɗan Aliyu ne, shi Aliyu ɗan Abdullahi, shi Abdullahi ɗan Abbas, shi Abbas ɗan Abdul Jabbari, shi Abdul Jabbari ɗan Idrisa, shi Idrisa shi ma ɗan Idrisa, shi kuma wannan Idrisan ɗan Ishaƙa, shi kuma Ishaƙa ɗan Aliyu Zainul Abidina, shi Aliyu Zainul Abidina ɗan Ahmadu, shi kuma Ahmadu ɗan Muhammadu Nafsu Zakiya, shi ne wanda ya fara baro ƙasar Larabawa lokacin da aka yi ta kashe jikokin manzon Allah dalilin da yasa dangane su ya zo nan wajajen kena domin an haɗu da mutane maƙiya annabi waɗanda ba su san manzon Allah munafukai suka yi ta gashe zuriyar manzan Allah saboda mulki na duniya ko kuma don ƙiyayyar da suka ɓoye tsakaninsu da manzan Allah shi kuma Muhammadu Nafsu Zakiya shi ɗan Hassanul Musanna ne shi Hassanul Musanna ɗan Hassanul Sibdi ne shi Hassanul Sibdi ɗan Aliyu ne shi Aliyu ɗan abi ɗalibi karamallahu wajahahu shi kuma ya same shi ne daga ‘yan manzan Allah Fadimatu Zahara'u da ya aura ‘yan manzan Allah Fadimatu ɗin nan da Aliyu ɗan nan da Hassan ɗin nan da Hussaini ɗin nan da annabi ya lullube su da bargon shi hadisi ne ingantacce kuma in mutum ya karanta littattafan siyaru duk zai ga wannan annabi ya lullube su da bargo idan mutum ya karanta littattafan tafasiru zai ga waɗannan bayanan annabi ya lullube waɗannan ya ce allahumma ha'ula'i ahali allahumma ha'ula'i ahali haso uku ya ce allahumma waliman walahun wa adiman adahun duk wanda yake son waɗannan Allah ka so shi duk mai kin su Allah ka ƙi shi saboda haka kun ji danganan Shehu Tijjani yadda ya zamo jikan manzan Allah su kuma dama larabawa suna rubuta dangane wane ɗan wane wane ɗan wane wane ɗan wane kuma rubuta dangane rubuta dangane koyi ne da manzon Allah domin annabi ai akwai dangane shi ko babu eh akwai dangane manzon Allah malamai sun rubuta danganan manzan Allah to idan mutum ya rubuta danganan wani mai daraja koyi ne da annabi shi annabi sallallahu alaihi wasallam dan abdullahi ne dan abdulmudallib dan hashim dan abdulmunafi dan usayyu dan kilabu dan marrata dan ka'abi dan galibu a dan lu'ayyu dan fihiru a ɗan malik ɗan nazarri ɗan nazarri ɗan kinanata ɗan huzaimata ɗan mudirkata ɗan iliyasu ɗan mudarri ɗan nazarri ɗan ma'addi ɗan adanana kun ji dangane manzon Allah to ashe in wani mutum ya rubuta dangane ne ya yi koyi da annabi kuma ba hana mutum ya rubuta dangane shi ba kuma idan mutum ya duba littafai irin kamar su shajaratin nurar zakiya fi ɗabaƙatil malikiya da aka rubuta manya-manyan malamai na duniya wanda duniya ta yadda da su ta sallama masu shau tijjani yana ciki wannan shine wanda ake kira shau tijjani jikan manzan Allah ne kuma har yanzu dai shehu tijjani din nan su ne waɗanda lokacin ayannin take cewa kul ta'alo na wa abana ana wa abana akum wa nisa'ana wa nisa'ukum wa anfusuna wa anfusukum summa nabtahil fa naj'al la'natullahi 'ala al-kadhibina waɗanda annabi ya kira da Aliyu da Fadimatu da Hassan da Hussein annabi ya ce ku zo duk addu'a da ni ku ce amin su ne waɗannan kakannin shehu tijjani ne saboda haka shehu tijjani ya fito gidan ilimi gidan tsoron Allah gidan aiki da ilimi gidan kaɗaita Allah gidan hadisi hadisin gidansu ya fito alƙur'anin gidansu zai fito da ana raba gado na alƙur'ani to shehu tijjani duk da ya gade domin annabi bai baɗa namiji ba a tambayin malaman gado su ji annabi bai baɗa namiji ba duk ‘ya'yan shi mata ne to da za a raba gado na manzan Allah to sai a raba gado kunga ‘ya'yan manzan Allah za a kasa dukiyar manzan Allah ashirin da hudu da rabo za a yi uku so takwas nawa kenan sai ka ce jahada kun ishirin da hudu sai a ba matan manzan Allah kaso uku saura nawa a cikin ashirin da hudu an ba su uku saura nawa eh ishirin da ɗaya ta a takwas so uku nawa kenan ishirin da hudu ‘ya'yan manzan Allah sai a ba su kaso goma sha shida ga sha shida ga uku saura nawa sha tara saura biyar sai dina aliyu sai ya zo ya gada biyar domin shi ne ɗan uwan manzan Allah ne zai asutan manzan Allah sai ya gada biyar to wannan kaso biyar na sai na aliyu na suwaye na su shehu tijjani ne da ƙur'ani kuɗi ne wanda za a raba sannan ga na sannan ga na uwarsu faɗi mutu da ƙur'anin da hadisin da rabawa ake yi da kayansu ne saboda haka shehu tijjani ya gadi alƙur'ani ya gadi hadisi sa'annan kuma sai ya zama ɗa na gari kuma ɗan mutane na gari ya zo ya zauna wannan kun ji dangane shi to bari ku ji yaya rayuwar shehu tijjani ta kasance tun da shehu tijjani ya tashi har ya koma ga Allah yana ɗan shekara talatin shehu tijjani ya tafiyar da rayuwar shi akan abubuwa guda hudu ne na farko neman ilimi na biyu karantarwa na uku bauta wa Allah na hudu gyaran al'amarin al'umman manzan Allah haka rayuwar shehu tijjani ta ƙare ba ta ƙare kan komai ba sai kan waɗannan abubuwa lahu hujajin sab'un lissabi sannatin wa itqani qur'ani lizasinni musjala shau tijani ya ta ai hujja da shi a wannan addini na manzon Allah domin ara wala yubara ha wala yubara ba ya da abokin gasa faridun ne walaysa lahu nazirun fantaha jam'un wa tasniyatun li hadha al-mufrad ko da shehu tijjani ya kai waɗannan shekarun ba ya da na biyu a zamaninsu balle na uku na biyu ma wanda za a ce gashi babu yana ɗan shekara goma sha bakwai daga nan ne aka yi mai aure yana ɗan shekara sha tara ko shekara ashirin da uwarshi da ubanshi suka rasu rana ɗaya aka yi musu jana'iza matar tana amarya ita kuma amaryar mata abin da take so in dare a dora kai fulo ai kwanta ai barci shi kuma lokacin Shehu Tijani zuciyar shi ta tashi abin da take nema Allah kawai sai ya fita duniya ya game ƙasarsu ta Algeria ya je Tunisia ya je alƙahira ya je saudi arabiya ya je sai da biyar zagaye kasashen nan na larabawa shehu tijjani tun da ya bar gida yana ɗan shekara ashirin sauran shekarun nan sittin da shehu tijjani ya yi duk yana neman ilimi ne da karantar da addini da gyaran al'amuran jama'a sai bautar ubangiji wannan shi ne shehu tijjani malami ne wanda zamanin shi babu irin shi da haka ya ce huwal barzakul a'ala shi shehu tijjani shi watan wata shimka ce wani iri ne wanda Allah ya zaɓa ba ana zaɓen iri ba don abin ya yi kyau a duniya to sai Allah ya zaɓi shehu tijjani ya mayar da shi wani iri wanda za a shuka a gyara zuciyoyin bayan Allah zaɓaɓɓi shi ne amma ba shi kaɗai ne babban bawan Allah ba akwai bayan Allah da yawa amma a ala banda annabawa banda manzanni banda sahabban manzan Allah ba a taɓa yin wali irin shehu tijjani ba in ka cire waɗannan mutane uku banda manzannin Allah banda annabawa banda sahabban manzan Allah ba a taɓa wali irin shehu tijjani ba ko da shehu abdulkadir jeli da ibn arabi hatimi su ne shehu abdulkadir jeli ya kai ƙololuwa ta walitaka ya ƙure don a zamanin shi ba a taɓa wali irin shehu abdulkadir jeli ba don ya ce ƙadami haza a lara'asu kulle waliyin a cikin zantarwa da ni'imar da Allah ya yau shehu abdulkadir jeli ya ce kowane waliyi yau yana ƙarƙashin shi to har ɗaukakan nan ta shehu abdulkadir jeli har ibn arabi hatami suna ƙarƙashin shehu tijjani wajen wulaya wani mutum zai ce mana ya an kai an ga san shehu tijani waliyi ne to in mutum ya ce maka shehu tijani waliyi ne ai Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattuna amma a je mashi wannan in bai san yadda ake sanin waliyi ba shin shi wannan mutum ya aka yi aka san shi shedan ne an rubuta ne a goshin shi an ce shedani ne shi eh ya aka aka gane shaidani ne aikin shi irin na shaidannu shi ya gane shi shi ya nuna ma mutane duniya shaidan ne kuma ya ake a gane kabiri ba aikin kabiri ke sa a gane kabiri ba to kuma a rasa gane waliyin Allah Allah ya bada alamar da za a gane kabiri amma kuma bai bada alamar da za a gane waliyi ba allazina amanu wa kanu yattaquna duk wanda yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wali ne duk wanda yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da gaske to wali ne amma walitaka iri iri ce yanzu duniya akwai wanda ba ya da kuɗi eh ko bai yiwa a ce mutum bai da kuɗi kowa yana da wani mutum ya kawo ƙarar talauci wajen manzan Allah ya ce bai da komi annabi ya ce mashi idan an sai hannayenka ko kanka ko idanunka a ƙwaƙwale idanunka a baka miliyan goma za ka yadda a kwakwale ma idanu a baka miliyan goma kana yadda eh idan an ka ce a yanke ma hannaye guda biyu a baka miliyan goma kana yadda eh idan an ka ce a yanke ma ƙafafu a baka miliyan goma za ka yadda idan an ce a yanke ma hanci a baka miliyan goma za ka yadda idan an ce a yanke ma kunnaye a baka miliyan goma za ka yadda to miliyan goma so biyar nau kenan to kaji kowa yana da miliyan hamsin a takaice ashe kowa yana da arziki sai dai arzikin wani ba irin na wani bane kuma ko da wannan arzikin na zahiri ko da dai mutum yaya yake in safiya ta yi zai samu ko da ruwa ne isha ko kanzo ko ko ko gwargwadon arzikin shi kenan wanda Allah ya bashi wani kuma zai samu ya ce ƙoshi amma da ƙyar arzikin shi kenan wani zai ce ƙoshi ba tare da wahala ba amma bai iya bayan kowa wani zai iya ciyar da gidan shi da ƙyar wani zai ciyar da gidan shi ba tare da wahala ba wani yana da arziki har makwabta su samu wani garinsu wani jiharsu wani ƙasarsu wani har duniya to yadda kuka ga arzikin duniya iri-iri ne kowa da matsayin arzikinsa to haka nan wulaya take kowa da matsayin wulayar da Allah ya bashi ana nan ana tafiya har akai a ce yawa ne duk duniya babu mai kuɗi ne irin su Shehu Abdul Qadir Jeli kenan irin su Shehu Abdul Qadir Jeli ya zauna lokacin da duk duniya ba wali irinsa Hassan Shazali ya zauna lokacin da duk duniya ba waliyi irinsa a lokacin shi ibn arabi hatimi ya zauna lokacin da duk duniya ba waliyi irin shi a zamaninsa shi ko shehu tijani waliyi ne duk duniya tun da Allah ya duniya ba a taɓa yin waliyi irin shi ba har ta tashi shi ne shugaban waliyai wannan shi ne shehu tijani wannan shehu shi ne shehu tijjani idan mutum ya ce a mutum ya je ya nemi sawi ya nemi tafsirin sawi yana na an rubuta da aka ce hibiru aka ce hibiru li'annahu iza jalasa ala al'ardi ihtabarat abinda ya sake kiran hibiru hibiru duk inda ya zauna wurin sai ya koma kore kamar ganyen ciyawa shi yasa ake kiran shi hilin amma ainihin sunan hilin buliya ibn malkana kowa ya je nemi tafsirin sawi buliya ibn malkana an gane sai aka ce amma alkunyar shi abul abbasi shi buliyadin ana yi mai alkunya ana kiran shi abul abbasi an gane sai ya ce sahibu wurdil bakari ma'abucin salatul fati shi ne wurdil bakari ya kuzu minu hawasul auliya zaɓaɓɓin waliyan Allah za su haɗu da shi su karɓi ɗariƙa wajen shi ya yi musu talƙini ko mutum yana so ko bai so dole ya ce shehu ibrahim zaɓaɓɓen waliyi ne dole ka ce muhammadu al-hafiz misiri zaɓaɓɓen waliyi ne idan mai duguri kake ka tabbatar da shehu abul fatahi waliyi ne idan kana kano ka tabbatar da shehu mijin yawa waliyi ne idan kana zariya ka tabbatar da malam wali umaru da maji ishaku da shehu malam habibi da sauran malamai dole ka yadda waliyai ne idan kana suda haka idan kana maka dole ka yadda wannan gashi a ya sunan babban wali na maka zan tuno insha Allah dole ka yadda wali ne idan ka je Sudan haka idan ka je Niger dole ka yadda shehu Abubakar Chota wali ne wata rana Alhaji Umar shagalinku yace in kai shi wajen shi Alhaji Umar shagalinku ya kwanta sai ya mafalki Shehu Abubakar Chota ya samai riga ya cike da wando da malum malun amma ba hulla cikin mafalki sai ya ce yanzu a rike shi ce ta nace lafiya ce da in rike shi amma bai gaya mun abin da mun gaje yi ba shi ke na muka zo ko da mun gaje ce wajen sha ɗaya da rabi na dare yaya za a yi gashi na zo da babban mutum bai saba da kwanciya irin wurin da muke kwanciya na almakirai ba sai ni je wajen kanin shehu ni buga mai waya muka je wajen shi aka buga ma shehi waya shehi ya ce mu zo cikin daren muka zo shehi yana kan kujera mun duka mun gaishe shi ya ce daga ina daga zariya ina mutanen zariya ina kaza ina shehu abdulkadir duk ya yi tarihi da ya gama sai ya cire hullar da ke kanshi sai ya samu shehu ya samu alhaji umaru hullar ga kai har yanzu hullar tana nan Alhaji Umar yana nan da rashi bai mutu ba. To Shehu Tijjani waliyi ne. In mutum na son ya ga wannan ya je ya nemi tafsirin sawi. Mutum ya nemi fituhatul makiyya. Fituhatul makiyya. ta imamul haramaini ibn arabi al-hatimi kullun yana yi wa annabi salati dubu talatin da rana dubu talatin da yamma abinda yake nema ya samu udubaniya uzuma tunda akwai an faɗe ta amma ba san ko gawa za ta sauka ba manzan Allah ya faɗa adiba cikin ashafa yana nan kuma Buhari ya kawo hadisin inda annabi yace inna fil magharibi qaryatun yuqalu laha fasun hiya aqwamu ahli al magharibi qiblatan wa akatharuhum salat wa hum ala al haqqi mustamsikuna biha ya ce akwai wani gari akwai wata alƙariya amma tana ƙasashen magarib wata afirka kenan sun fi kowa huskanta alƙibla sun fi kowa yawan sallah suna kan gaskiya sun riƙe ta kuma za su haɗu da maƙiya amma don mutum ya yi gaba da su babu abin da zai cutar da su wannan garin nan ne aka haifi shehu tijjani inda manzan Allah ya faɗa don haka malamai suka ce ana nufin wannan hadisi annabi ya yi ishara ne da shehu tijjani shi ko ibn arabi hatimi da ya ta wannan salati yana ta roƙon Allah sai aka ce akwai mukamin da aka aje maka amma mai wannan mukamin sunan shi Ahmadu ibn Muhammad ba kai bane mai wannan mukamin sunan shi Ahmadu dan Muhammad kuma shi mutumin magarib ne mutum ya je nemi kutuwatul makkiya wannan littafan an rubuta su kamun haifuwar shehu tijani bale a ce wani almajirin shehu tijjani ne ya rubuta saboda haka shehu tijjani huwal barzakhul a'la waɗanda suke wasa da shi in ma za su yi wasa su sani shi ne ya fi kowa sanin shari'a Allah da kiyaye ta shi ne ya fi kowa sanin tauhili da riko da tauhilin sannan da tsoron Allah sannan da ibada kuma ibada su ba irin tamu bace ita ma ibada yadda ka san yan kasuwa wani in ya zo ya tsare shagon shi rana ɗaya in ya cinikin dubu hamsin da Allah mi zai yi murna eh sai ta murna ya yi ciniki wani in ya cinikin dubu ɗari biyar ya yi murna wani in ya yi miliyan ɗaya ya yi murna wani iya miliyan dubu rana ɗaya suka man ɗangwata iya yake cikin miliyan dubu ɗaya ranar mai zai tuka ko abu samadu cimikin miliyan dubu to haka ilimi yake haka ibada take to shi yana daga cikin arifai waɗanda sun narke a cikin halaran Allah sun narke a cikin halaran Muhammadiyya ba magana shirka ake ba kai kake magana shirka to waɗannan in za su yi shirka su yi shirka da wa ba su san kowa ba sai Allah ba su san wani abu ba sai Allah ba su yin magana kowa sai Allah ba su tunanin kowa sai Allah ba su ma iya saba ma Allah wa asul wasa'ili kuma shine asali shine asali shautu jana na zamanin su ga wanda duk zai hau tsani zuwa ga saduwa da Allah da saduwa da manzon Allah wayan mu rahmatin kuma shine mabubbuga ta rahama ta manzon Allah saboda mi saboda ya gado annabi annabi ba shine ainihin rahmati ba eh ya gado annabi kuma ba wali ba ai ana haifo da a gida ba haifo da a gida ya zama rahama ga mutanen gidan ko ga mutanen anguwa ko ga mutanen gari to haka shehu tijjani yake rahama ce ta Allah shine mabubbugar rahama ga Allah ta sanar da mutane addinin Allah wa bahadul haqiqati kuma shine kogi na sanin Allah duk wanda ke cewa ya san Allah in bai haɗu da shehu tijjani ce mashi ba kauka ba wuri ku ba shehu ibrahim da sanin Allah shi amma almajirin shehu tijjani ne ku duba aliyu laharazumi da sanin Allah shi amma almajirin shehu tijjani ne ku duba muhammadin gali da manya-manyan bayan Allah waɗanda suka san Allah wai almajiran shehu tijjani ne irin waɗannan waliyan fa saboda haka shehu tijjani shi ne shugaban masu riko da shari'a Allah a wannan zamanin shi ne shugaban masana hadisin manzan Allah in kana son ka san shehu tijjani masanin hadisin manzan Allah ne kallaci shehu ibrahim ka taba gani ne ba gemu shehu ibrahim bai da gemu ka taba gani ne ba rawani ka taba gani ne da kazanta ka taba gani ne yana tafiya ba da sanda ba ka taba ganin zai shiga masallaci ya fara sanya kafa hagu ka taba ganin zai fito masallaci ya fara fitowa da kafa dama ka taba ganin zai sa takalmi ya sa kafa hagu shehu tijjani shehu ibrahim kai da ya zo ƙasan nan da ya zo da ƙabalu ɗan ƙabulu jifa shi ake yi da dutse ana cewa ɗan ƙabulu shaho rubuce-rubuce aka yi ta yi aka ce shehu ibrahim ya zo da abin da babu ya ce saboda riko da sunan manzan Allah saboda haka shehu tijjani shi ne baharul haƙiƙati shi ne ya bi Allah ya bi Allah ya nemi sanin Allah ya san Allah ya hidimta ma addinin Allah Allah ya bashi matsayi a zamanin shi wanda babu mai wannan matsayi bihi khatamal maula kama la wilayatin kama kutiman ra'atan bi ruhin wa kilmatin bihi khatamal maula kama la wilayatin Allah ya cika walitaka da Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu shugaban waliyai ne shugaban waliyai ne inda za ka gane shehu tijani shugaban walitaka daban karatu daban duk waɗanda ake kira malamai ne amma suna zagin bayan Allah kowanne in ya mutu je gidan shi ka gani kana gane kana ganin atsaru na ilimi ko na ibada ku je ku duba ku gani amma ka je gidan shehu abubakar cota ka gani ka je gidan shehu abu da fatai ka gani ka je gidan ɗankin lori ka gani ka je gidan modibu jelani ka gani ka je gidan shehu balarabe gusau ka gani ka je gidan shehu abdulkadir banufe ka gani ka je gidan shehu malam habibi ka gani ka je gidan shehu malam ma'azu ka gani ka je gidan shehu abdullahi ɗan dume ka ga ɗalibai masu karatun ƙwarani sun kai mutum dubu goma ka je gidan shehu ɗahiru ka gani duk ga sunan duk waɗannan bayan Allah ko sun mutu yanzu gidan shehu mala habibi da lokacin da yake da rai da yanzu yaushe gidan ya fi yanzu ya fi komi da addini ya ƙaru to haka nan duk shehunan nasu saboda ni saboda ma kana lillahi damu wata sala wa ma kana li ghairillahi in qada wan fasala me ya janyo musu wannan bihi khatamal maula da shine ubangiji ya cika kamala wilayata yin cika wilaya ba ana ne an ga wali ba a koma yin wali ba waɗannan waliyai ɗari uku da goma sha uku wanda kowane waliyi yana gadin wani manzo ne daga cikin manzannin Allah to an cika su da shehu tijjani ko wani wali wannan wali yana gadin annabi adamu wannan annabi nuhu wannan annabi shisu wannan yahaya wannan zakariya wannan musa wannan annabi Ibrahima, wannan Isa, wannan Yusuf, wannan Yaqubu, wannan Isma'ila, wannan kowane annabi dai akwai waliyin da ke gadon shi. Har aka zo ga Shehu Tijjani aka cika wulaya da shi sai ya gadi annabi Muhammadu. Saboda haka shi ya sa himma Shehu Tijjani. ta tsere muhimma ta sauran waliyan Allah ba don yawan ibada shi ba ba don yawan ilimin shi ba ba don yawan tauhidin shi ba ba don yawan tsoron Allah shi ba saboda gadan da yayyuwa shugaban halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ya sari sa'a wulaye shehu tijani ta tsere maula ya kone wali kama kutumar ra'asan biruhin wakil mata annabi isa alaihi salatu wassalamu zai zo wannan zamanin zai zo wannan zamanin amma in ya zo wannan zamanin ba annabi ba ne ba annabi ba ne zai zo wali kuma ba a rage mai daraja ba domin ya zo wali na cikin zamanin manzan Allah ga lokaci ya za mu aji in Allah ya kai mu mun dawo za a yi bayanin wannan alhamdulillahi Allah taimace mu mu a hankali za mu zo in mun gama faɗan wannan za mu dawo yadda ake ba da ɗariƙar yadda ɗariƙar take yadda ake yin ɗariƙar da duk abubuwan da ake faɗa cewa shehu tijani ya ce wai shi Allah ne shi kaza ne mu gani ya faɗa ko bai faɗa ba salamu alaikum Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya saka mu da zahiri subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin